بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وصل اللهم تعالى على آله وأصحابه وألقانه وأصحابه وأقربائه وأهل بيته أجمعين ورضي اللهم تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين المسلمين ومقلدين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد هو جماعة المسلمين musamman ma dai ku da Allah ya kaddara halattowar wannan zawiya samu da albarka da alkhairi a daidai wannan la'asariyar da kuma ɗingin makwabtanmu na wannan zawiya wadda muryar da muke yi yana isa gare su cikin gidajen da kuma ku ɗimbin miliyoyin al'ummar musulmi wadda tun farkon ramadanan nan muke tare da ku da tsarin sauraro da wannan kafafen watsa labarai namu masu muhimmanci da albarka guda biyu wadda bana Allah ya kaddara su ne sakonmu yake isa gare ku da cikin ku farawa daga babban daga gidan al'umma BRP Bauchi kowane ƙarfe goma na safiya kuna tare da mu ta hanyar sauraro a BRP 2 ko BRP FM tun farkon Ramadana da zuwa yau din nan. Da wata kuma muke tare da ku ta tsanin gidan talabijin na ƙasa reshen wannan jiha mai albarka jihar bauchi ko da ƙarfe sha ɗaya da ko da ƙarfe sha ɗaya na safiya zuwa sha ɗaya da rabi dukkan ku kowa ne da sunan sanadin da Allah ya maka muna gaida juna cikin gaisuwar musulunci السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته yau dai muna cikin yammaci ne wanda ta kawo yinin talata kuma shi ne yini na goma sha shida inna lillahi inna ilaihi raji'un yini yau ramadanan nan da muka fare da kwanan nan yau goma sha shida abin da ya rage bai ga wani yau da shi a cikin damuwa ba mu sani ba ko ba mu dace ba wannan ma shi ne ba ma karewar azumin ba listin nan da Allah bai yadda a nuna mana ba wannan ya ci mutum ma babban damuwa a rayuwa Allah ka sa mun dafi. Allah ka sa mun zama maka kore marhumai. Allah, Allah ka sa indin musulmin musulma ta ce tare da Goma sha shida ga watan tara watan Ramadan kenan a watannin gaskiya watannin shari'a watannin da ake iya gani a samaniya. Daidai lokacin ana cikin lissafin hijiran ma'aiki mai jira da aminci annabi المصطفى المجتبى الملتقى العربي القرشي الحلبي عليه صلوات ربه وسلامه هجران نساتا شكرا سوء تتريبه تتلاتين دبو الله يا قاوني يا كما بامو أرون داما جزرتي زامو دورا تغيير تجيا مكتايا كم وانا عيكي وحالا تسير aikin da manya-manyan mutane ma yardaddu masana nunannu sun shiga da tsoro sun yi a cikin tsoro har sun fita a cikin tsoro babu kirari babu gunje ɗarɗar ake yi saboda shi Allah kana takar masa yanzu nan bawa zai raina kansa kuma duk irin yadda Allah ya ce da bawa su mala'iku ba sa kiran kuma wani ya ce a'a ba wannan kai yasa fassara yake zama abin horo kuma yake razana wanda suka nuna ma balle mu ɗauki biyu kuma wanda ma mutuwan maluma da kuma karambani isa kuma su zo muka samu amma da ke tun a gaban su ne muka yi suna kallo suna ci suna kallo har suka shiga cikin ƙasa wannan muke ganin muna da gwamma gwamma wataƙila Allah ubangiji ya zo ya mana ya ganar da mu kusa ne ya ba mu aron dama da zarafi bai isar da ciwo bayan sa kusa ne kuma Allah ya yi wa bayan nan nasa ga wanda ta su fahimci wannan sako kusa daidai kuma ubangiji Allah da mu da muka isar da ku da kuka tarayya da mu wajen sauraro ubangiji Allah ya ba mu dama bauta masa da bunsa da wannan daidai din kuma Allah ya samu a aljannan ya gina domin ya saka wanda suka fi shi da gaskiya suka daidai amin ya Allah bijahi sirri sirri sallallahu alaihi wasallam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كم بني إسرائيل قد آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب الله أكبر ولله الحمد Subhanahu wa ta'ala ya buɗe wannan aya da aiki na umarni yake san san wannan masu na'au da irani da qawaidul arabiyya suna kiran wannan fi'ilu amri harafin ba su da tsawo daga sin sai lam ko sin da lama ya karatu mu na filatin to kuma da annabi ake kuma wannan umarni ba wanda ya kirjinka ya cika wuyarsa ya yi gwadu da zai iya taron wannan umarni kuma ya ɗaukaka sai wanda ake magana da shi a lokaci don kowace magana ta kamanta dai akwai dalilin yin akwai wajen yin akwai abokin yin akwai abin da ake jira kuma bayan yin da ya ba to sai da wujudi ya samu duniya ta fita da jahilci kuma ana karyar an sani duniya ta cika da kafirci kuma ana karyar gun Allah aka nufa duka to kam annabawan da aka aiko wannan sarari namu na duniyar da muke ciki ɗaya daga cikin duniyoyin da Allah ya yi cikin mashi'a da kudurar da iranar sa to a wannan duniyar mafiya yawan annabawa a cikin banu Isra'ila aka zaɓa shi ke nan sai suka mamaye ulu duk wanda ba su ba suna kallon da jami'i ke sauko suna tutiya da haka isra'i sunan annabin allah ya koyo bin ishaq bin ibrahim al-khalil alayhi salam shine isra'il بدليل قول الله عز وجل كل الطعام كان إلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوريت wannan Allah ya kira annabi Yakubu Isra'i to ƴaƴayen nan nasa da jikoki da jikokin jikoki ku Allah yake haɗawa sai ya kira su banu Isra'ila. To nan tun da fi'ili ne ya buɗe jumlar sani, to ba za a ce banu ba, sai a ce bani, saboda na cikin لإرادة أسماء خمسة تلبي كتنبي بني إسرائيل تورا ونن da jirgin larabawan nan wanda suke ganin ba kamar ba a taɓa turo ilimi ba ya gudu to tambaye ubangiji shi ne mai ba da umarni kenan allahu ya ƙulu jalla sha'anuhu wa ta'ala subhanahu linabiyyi ya adami san kai tambaya da wannan ne masu irari sukan ce fi'ilu amrin mabniyun ala sukuni la mahalla lahu min al-i'rabi wal fa'ilu damirun muntakirun wujuban takdiruhu anta ya rasulullah anta ya nabiyallah anta ya habib الله أنت يا إمام الأنبياء أنت يا كنز الورى أنت يا سراج الأنبياء shi aka umarni ya tambayi malaman da suke can tashi a dada suna kallon ba wanda ya kai mu to ya tambaye su ka ce da su kamun atainahum min ayatin bayyina sun isa suna da tilawa da hajjan sau nawa nawa na dinga aiko musu da ayoyi kuru-kuru sau nawa bi ma'ana an yi da yawa ba Allah na jiran wai ba adadin a wajensa wai su ba da adadin bane a'a yana so ne yanzu kuta ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba na turo muku da ayatul bayyana saƙon kenan amma sai ce a tambaye su kam sau nawa akai nawo na turo musu min ayatin na daga dokoki kuma bayyana tsara kenan babu iyaka Allah ya turo wa bani Isra'ila amali da nahayi bishara da inzari duka ya yi ba ɗaya ba ba biyu ba amma tambayar ku ya rasu lalla cikin annabawa sama da dubu ɗari da dubu ashirin da hudu wanda aka samu alal iyaki la alal tahqiqi dahi to an ce in ka raba uku biyu cikin kashi uku nan a cikin kabilan bani Isra'ila aka ta annabi wani mazo wani annabi wani mazo wani annabi wani mazo wani annabi wani a cikin ku ne ke ga ayoyin da yawa ayoyin da yawa littattafan da yawa manzanni da annabawan da yawa wannan ne tambaya ce ta kwanfafe misali ɗanka ne maka laifi ko ɗaya gaskiyar ta ce kai ka tuna a kone wani ke ja ba ku ne ko abu kaza nan sai su tsawa bai gani ba ba a wani wani ma kuwa to bai gane abin da ma kotun da ta sace kuma yanzu ya tsara ne tambayar take kawai wato ya tsara razana zai ta da ku don ba wannan ce ta farko ba to wannan ranar ita ake ce wa ita ranar a janibin manzo Allah ita randa ko duk ayoyi da aka goro an ba wa annabi wa'annan ayoyi kuma an ƙara masa وجاء بآيات محت كل آية الله تعالى Abdurrahman al-Alfazabi da gidan aljanna. Duk annabi ya zo da irin ayoyi, duk irin dogoyi, ma'ad wanda suka yi ma'au, suka shafe kullula. Kowace aya ta dina yi. Sai ayoyi da aka yi ku annabi. Saura gaskiya ne a ajiye ta inji Allah. Injila gaskiya ne a ajiye inji Allah. zaburu gaskiya ne su ibrahim gaskiya ne yanzu a ajiye a dawo cikin da yi rubutu a cikin da wannan zamaman littafi mai suna alƙur'anul ma jama'a kun ga nan dai Allah ya karantar da kai rubutu ya gaya ma duniya bari zaira sun sun kibin Allah ne kusa sani don an ba su ayoyi masu yawa ومن يبدل نعمة الله توبة ومن masu usulul fiqh da masu qawaidul arabiyya sun ce me ta ɗauki dukkan wanda ka sani da wanda ba ka sani ba ana iya kunta shi a cikin me kuka da gairul ukala ana kiran su da me amma in an ce ma to gairul ukala ne kadai ake sauta su a jikin ma min jaye da alif ko ka ce mimu da alif yau ka dawo gidan fulani aliyya Allah to kun da Allah ce wa man dukkan wanda ya kuskura yubaddi ni'matan lahi ya canza ni'imar da Allah ya yi masa ya mata butulci ya tsallake shi ya ketare ka ya ki jiran wanda ya ba da ni'imar ya gaya maka ya zai wannan fa min ba da masu a ko bayan kuma ni'imar ta zo masa ni'imar ta zo shi kuma sai ya canza ta in an ba da ni'ima me ake raka ni'ima da ita godiya godiya alam tara ila alladhina baddalu ni'matan lahi kufran wa a'allu qawmahum daral bawar baka gani bane bi ma'ana ka gani ya abokin magana sallallahu alaihi wasallama ila lazina zuwa ga waɗannan jama'a fajjalun fi masallaci kufuran wanda suka ɗauki kuru suka miƙa wa Allah a matsayin godiya ni'iman da Allah ya ba wa ahallu qaumahum suka saukar suka tare jama'ar su ida ta biyu su mutanen su darar gidan halaka kenan ka ga canza ni'imar Allah da kufur ta butulci kaga Allah ya an ajiye mutanen da aka yi kufurin butulcin bayan ni'ima ta zo ta biyu an sa su a gidan halaka kenan har da su za a daga tare da masu kufur da butulci da kuma 'yan kallo don ka san butulci mai ni'imar Allah yana wuce kan butulun kuma ya mamaye tsoron halitta Allah ke. To jama'a abubuwan da za su taso a nan yanzu dai wa man yubaddil ni'matan lahi akayru dukkan abin da ka ji daɗi ko ka yi murna ko ka ƙaru ko ka imfani sunan abun ni'ima sawa'u kubura ko kubura to ni'imar kuma Allah sai ce ta ta kake biyu akwai ni'imatul ijadi da babu kowa haka a ɗabi'ar da ya ga dama ya zaddar ya fara halittun da za su karantar da akwai ga sammai ga tsatsai ga mutum ga aljani ga mala'iki ga ruwa ga ƙasa ga tsuntsu ga kwakwata ga cikin kizo ga kuma ga ga tsafta ga duka wannan Allah ne ya ga dama ne kaga wannan ni'imatul ijadi kenan dan kowa ni'imar ijadiyya ce sirrin samuwarsa nan kuma sawa'u da jin daɗi ba jin daɗi samar da shi ne ni'imar sai kuma ni'imar su rike da abin da aka rabo da shi bayan an samar da mu kuma to nan ne kuma mu sai muka rabauta sai aka babu a azamun ni'imat wa aka baruha kuma wa abaharuha wa akamaluha kuma wa abalmuha wa azamuha wa alarduha وأعظمها وأكبرها وألجمها علي محمد dukkan ni'imomi ka haɗa su ka rubu kuɗi goro ka sa su a tafi in aka ɗauko ni'imar da duka samu ni'imar Allah dukkan ni'imomin nan sai nauyi ya jira ko ni'ima kuma wanda ya makara bai san wannan ba ko aka cuce shi ba a karantar da shi wannan ba to kai ba su ka tsara zai wulakanta tun da je ga wani annabi Muhammadu duniya ta yi sai kayi gaskiya in ne mutunci zai ci ne to ya yi in ne raina annabi ba musulunci ba ne to ya yi ga mamaki da Allah zai faɗa mana manzan Allah ni imani sai da yarki. Ka duba babu yin Allah sai ya rantse mana wani yadda, babu ya canza wani rantse a ƙauri wani ha, duk inda ya magana. Amma saboda ya gwada mana fifituwan ni'imar ma'aiki da wanda ba a yi ba, sai ya gaya ma duniya. a cikin suratu Ali Imran sura ta uku kan aya ta ɗari da sittin da hudu maƙaƙin kauni yake bismillahir rahmanir rahim laqad manna Allahu ala al-mu'minina إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته لقد سنة مالا لقد لام قسم دكما قد للتعدي Allah ya ce, Tabbas yanke na rantse da kaina manallahu ni Allah na yi ni'ima alal mu'minina akan al'umma mu'mina. wato duk wanda ya so sai kai hana ta sanin manzon Allah wannan ko ko an sa ko tarihi ya fice ba dan uta ta kowa da kowa ba sai ka samu ka ci a wutan wannan ma ta so ya za ka yi to ya fice ka to amma kai ma ka ce ka amma da za ka dan fice shi ka ɗebi namu kuma su ka za ko ne ka ci sai ka haɗi. Ka ga dai ba abin da kai ba amma annabin da sai da shi Allah ya saurare an gwada maka shi ka an kai ba su bai su ka da komai ba kuma an ce maka a hakan kuma annabin ne zai wuce gaba kai ka aljanna. In magabata akwai zai mu ji abul farji عبد الرحمن بن الشيخ المقري المحدث شهاب الدين عامر بن الشيخ الامام محدث ابي عامر رجب بن عبد الرحمن البغدادي ثم الدمشقي ثم الحنبلي الشهير بن رجب الحافظ حافظ بن رجب أنا يجي أولا مولدي ربيع الأول هجرة ربيع الثلاثين دقيقة ya koyi karatu ya koyi da karatu ya yi fatawa ya rasu hijirar ma'aiki shekara ɗari bakwai da sittin da biyar. Idan ka ɗauki littafinsa na fa'ikul ma'arifi fi ma bi mawasin al'amilin wazaifi. Da ya zo a shafi na ɗari da talatin da tara sai ya ce fa'innan ni'imata على الأمة بإرسال محمد صلى الله عليه وسلم أعظم من النعمة عليهم بإيجاد السماء والأرض والشمس والقمر والرياح والليل وإنزال المطر وإخراج النبات والكيل to duk duniya dukkan ni'imomin da ake a duniya wa'inda su ba ni'imar da ba su gana ba to ibn rajabin alhambali yake cewa ni'imar da al'umma ta samu cikin risalar da Allah ya zaba ya aiko da yin wujudi aka samu albarkacin da ya fi ni'imomin da tun farkon duniya aka samu cikin sama ƙasa rana wata iskar yatsawa dare damuna da fitowar da annabi ya sha kan wa'annan kaf kun kun gani ɗan uwa da mai ibn rajab ya fara ambatawa as-sama as-sama a azabu min ni'mat alayhi bi ijadi samai yanzu ka ga sama akwai sauraron sauraro dukan malamai ne kowa akwai abin da yake indicating cikin ilimin da aka gare shi domin sa wa bin wa alamatin wa bin najmi hum ya sannan ga kurtul sham ga kuma kurtul kamar ga jau wato waira ga matsau duka in haɗa wannan hafiz bin rabi ya ce ba a samu komai ba daga arzikin sama kwamfiya da abin da aka samu daga arzikin kun gani sama ita ake fara fara inda a faɗi zamai da karfi sai a fara faɗanta saboda ita ce ta fi nesa ita kuma ta fi gizo ita kasa muna tattaka ta mana gona a kai gari a kai ɗakin kwana ita mun fara raina ita ba ta mana gizo sai mun je duk na gawa take mana gizo don akan ta zai kake tsawa da gudu a makin kafin da mofula wai abokinka ya aure ta kan ta ne kana taya ta ne ko kana wahalar da ita to ka raina a kan ka kake manyan manyan kunya ne da kai ko da ji zafi ogo kai dai da sani yi kyau awa to amma kuma da yake an mana iyaka da ita to tana da girma to sai Allah ma yana fara faɗan ta don gibanta da kuma abin ta ɗauka sai kuma ya fi ƙasa to kun ga da Allah ya dinga faɗan fama da kuma samawa sama ɗaya kenan as-samawatu kaga jam'in as-sama al-ard ismul mufrad na kasa al-arduna shine ismul jam'i na kasa kuma to ubangiji Allah ya ga dama zallan lafazin sama sama sama sama da wannan suna na mufrad sai da ya faɗi sama sama sama sama a ƙur'ani sau nawa ya faɗa sau ɗari ɗaya da sau in dai sama da da sama da samawa su haɗa ɗari uku da goma da ka samu maimaituwan ambatonsu don kamo kofa wani ina ne aka faɗi sama da ismin mufradin ina ne aka jama'a ismin jam'i ko shi ne ɗari ɗaya da ishirin da lafazin a sama ɗari da casa'in da lafazin jam'i haka kuwa sau ɗari hudu da sittin da ɗaya Allah ya karrara amma arzuna ne kaɗai ya faɗa sau ɗaya dukan al'ar al'ar al'ar haka Allah ya faɗa sau ɗari hudu da sittin da ɗaya duka da nazarin larsu ko arzu amma ku ɗaya ya faɗa da jam'in arzuna kuma. idan ka da ambaton da Allah ya wa sammai da sammai a Qur'ani ya zo ko ɗari uku da goma kuma ɗari da ishirin ismul mubara ɗari da saba'in jam'i haka ne to amma ƙasa kuma ya faɗa ko ɗari hudu da sittin da ɗaya ɗari hudu da sittin da nan duka da mufurari ne al'adu ko al'arzi ko al'arda amma ko ɗaya al'arzu ne yanzu. To bi yawan ambatar nan da aka yi, ai saboda suna mana amfani ne, to Allah Mahmud ya fi su amfani. Haka nan rana, haka nan wata, haka nan iskar jefawa, haka nan dare, haka nan ruwan damina, haka nan fitar da tsirrai. In an ce a firajin na baki, ya kama da tsirar da mu muka duka mu da kai da tsirar da kuma haka kawai Allah ya rufe kuma man fetur ya shiga nan jinsin ya shiga nan kwalli ya shiga nan kayolin ya indin a ƙasa ne ake ciro abu duka na cikin min jimlati ma na fatar cikin aru da kun ga a wannan gaba annabi da zai wa'innan manyan ni'imomi ya zama babban ni'ima ce to kuma sai aka ce ba ruwan ka ita da ya kawo maka nema to ya zama aiki yi watsi da shi ka kama sunnan a ƙasan nan aka samu mutumin da ni na gani da ido na karfiyar rayuwa ta hada ne da shi ba amma ba ta ana ba ne amma dai na gani ko a kiyama na gani kuma nan jiki aka zo da addini mai kyau ka je aka kafa shi a garin jos gari a tushen mujaddid yau kuma nan ya dubi manzon Allah tsara ya kira ki yan bulon ki ɗauki ƙur'ani ya kira ki leka wasiƙa kunga wa man yubaddil ni'matan lahi min ba'd ma ja'a ka san kai ka tabbatar Allah ba zai bar wannan wulatancin har kawai ya wuce ba idan ka ɗauki littafin tabakatu ta ibnu subuti sai ka duba shafi na ɗari da talatin jub'i na biyu da ka ga yadda shi ibnu subuti ta yake wa baban nasa shafi ibnu subuti dukkan ku in ka karanta usulun kan sai ka cire musu hula sai ka san sun nuna ibnu subuti yake faɗa ma duniya cewa akwai wani bawan Allah mutumin kirki wanda imamun Buhari na karɓar hadisin za imamu Muslim na karɓar hadisin za Abu Hakim Rabi Ibn Hibban al-Bukhari kenan na karɓar hadisin za abubakar bin abin duniya na karɓar riwaya da gare shi da dai sauran wa kana rajulan salihan kasiran mali ibnu tubuki yake wannan da zan gaya muku nan ya zama rajulan mutum ne na mutu lalmar a kenan ba mace ba salihan mutumin kirki ne la fasidan ba maballaci ne ba kafirar mali kuma Allah ya ba shi yawan dukiya wani shi Muhammadu bin Ishaqa Abul Abbasi Asiraj Asaqi Al-Nisaburi Al-Hafi da ya zauna ya duba alherin da annabi ya zo da shi duniya ya gaba a kan manzon Allah ba shi ba zai fita wannan albarkan ba yake to bai kamata a bar wannan jaka da kasuwa duk da ba mu muka aiko shi ba Allah ya koyi mu ma dole mu yi hidimar godiya Allah ke da mu koyi cikin kuɗin nan da Allah ya ba shi yace shugaban halitta ya cancanta zai dinga furta kuɗi a jikinsa na rabawa wa makaranta Qur'ani kafin ya bar duniya zai yi azubi zai yi zubi wa sayyidul wujudi ladan hataman alqur'ani dubu daya dubu biyu dubu uku, dubu hudu, dubu biyar, dubu shida, dubu bakwai, dubu takwas, dubu tara, dubu goma, dubu sha ɗaya, dubu sha biyu ga mai. Haka mai Qur'ani sauka ya fitar da kuɗi ya za a yi sauka ya ce ya Allah ba na sallah. Kamin kai da na yi ne wa manzan Allah. Godiya daga abin da ya samu. Da ya gama wannan, ya duba ibadar gajiya, naman da da ƙyar take tashi da tsoka biyu a miya. Sanda kai aure ta fara tefane halar kai zariyar tsoka. Shi kuma yana kawai a ibadar gariya kowa ma ya ji nama. Yake wanda ya kawo gariyar nan. Amma bai da duk da dai sakayyar sa wajen Allah ni din nan sai na yi wa ma'aiki gajiya ladan nasa sai na masa gajiya sau dubu ɗaya sau dubu biyu sau dubu uku sau dubu hudu sau dubu biyar sau dubu shida dubu bakwai dubu takwas dubu tara dubu goma dubu sha ɗaya dubu goma sha kafin ko da zakaru eh da ake ana yin duniya da zakaru ko da zakaru ya yi wannan godiya wa manzan Allah Allah ya shaida shi bai zama gudulu ba shi bai zama kaza kika goge ba jinki ba a'a malam tsakiyar nan wataƙila wani jirgin da raguna wata rahala da raguna wata rahala da tauye ne sau dubu goma sha biyu tafiya kenan a gauriya ɗaya a kwanakin tafiyar Allah kaɗai ya san guda ne da na sokewa da na yankawa ran sallah rana ɗaya ne wasu gari wani yanka ko wani gari da wani wani gari wannan shi ne abin da salafu suka fi suka fi ijma'i a kai ran sallah in ba a san kowa shi gari in ba a san kowa shi gari da yawa shi gari to sai da ya lafiya gafa kamari ko tsoka dai da shi ba ya to mu arba ne na annabi Muhammad amin ya Allah yawwa hadin godiya ta tabbata ga Allah da ba a littafin kuka ya ma aka kawo magana eh balle ke garan garan bakin kulu sai su kizar ko kuma to sai afrika'a ibnu subul billah su biyu ne tabbas ba wani mutum a duniya da ya tara ilimi walla ma da in ka duba tarjamarsa walla koyi ta ga wani abu ba wanda kuma zai zama kanwa uwar jami wajen haɗa fitina a duniya ko da alƙalaminsa ko da dutsensa da ya sa samu shi kuma ba a kuma ba ne. Kenan ka zama kanar babu يرى المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وجماعة kuya hakuri buka kaddarawa sai aka busa wa Muhammadu bin Ishaqa Abu Abbas Siraj Sakafi al-Nisaburi al-Hafiz wanda ake ce mishi muhaddisu Qur'ana wa matnaduha sai aka buɗa masa rai da ya zo bauta Isa mun zauna kamar da muka gane nan da su dare na Allah sarki biyu dare. Ana tarihin ma'aiki. Ana mato. Ya ce lala mene ne? a'a. Ai a wannan wajen muka tsaru tsaruwar da duk duniya kafin wannan babu wannan tsaruwa. Shi ne mu dama haka muka saba. tsakaninku da Allah wannan muminin nan da ya sa arzikinsa aka yi saukan Qur'ani dubu goma sha biyu bai san ladan ko na alifi ya yi wa alifi sai ya goyi ya yi tsakiya dubu goma sha biyu ko tsoka ɗaya ba a ba shi ba ya yi don alifi malam wannan taro ta maulidi karanta yabo da tarihi kora zai yi ko goyon baya zai bayar. a me za ka ka kama ma'aiki shi ne a sabarun nati wa a azamuwa wa a faduwa kuma wa a kyartuwa wa a azamuwa wa a faduwa wa a yau ma kuma babu wata ni'ima cinin maza Allah sai ka faɗa da annabi babu ni'ima ba a yi ta ba kuma ba ta yi kenan kun ga mun tarda ni'imar Allah ne ne sai aka ce annabin nan kar ka sake girmama shi inna ma ana basharun mislu Allah ya yi doka kar ka ba wani fifi ko da kai da shi da an tsaya nan gyaran da sauki in ke na nan dai a kuma sai aka ce a'a akwai tuhuma a kan Khadija nana Khadija kubra radiyallahu anha wa arzaha wanda ya ma'aikirai shidan nan hudu annisiwa biyu arrajulan ko alwaladan aka ce ko an gane sunna ta gane an yi jigin an yi kuma an gane aurensa bai mutu da abu hala ba. Kaga bayan an kankanta shi a kimoticinsa ya zama wato wani wani wani single person sannan kuma demoted person. Sai aka ce to bari ma kuma a sa masa karanta. Aka ce kuma sunna ce sai ta yarda ma kula hijab ta fara kidaya ka a matsayin kai ma da musulma in ga yi wannan Ali Muhammadu ya zama kenan bawa domin da ya auri matar aure kuma maganar ahalul baiti da ahalul baiti ya tsari rena kaga babu sun zo cikin kasashe wannan ba duka na cikin bujinci wa man yuqaddim ni'matan lahi min ba'di ma ja'at fa inna lahi min shadidul iqab ko shi ne muke da nawa aka sake kunne kamar aka ce ba ma wannan Abdullahi bin Sannan an yi sun sannan ƴan uku ne kuma jinjin shi ne to mana yanzu dai yanzu dai in dai Allah baya da kaman manzon Allah kuma bai da kaman nan aka yi mana kuma ake masa farmaki kan babban wani lara malam in ka iska ya daga fanin gidanka ka yi tambaya ma da binan in ka kara da yunwan jiya ka tadda yau aka shiga gobe a wani yunwan guda uku kai ka tambaya ma da binan sai dai in ka dakin ba na Allah ba za Allah ba in ya kare da loma ba zai zo bakin ka ba sai da ya tsare wa Allah to Allah ne kuma ake kai babban abin da ya fito ya ba da girma ake faɗa kuma kana jiran Allah ya mai da kai daidai kamar ba a tashin hankali da makoyinsa ai ba zai yi ba ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله غفور رحيم عليم حكيم عزيز حكيم فإن الله شديد العقاب yana da tsananin hukuma ku shi ne ba da wani kama don ko ɗan siyasa ne a duniya ya zama popular ya hau kan popularity irin yadda manzo Allah ya samu karɓuwa a duniya ko ina jama'arsa ko ina magoyansa ko ina masu addininsa ai ya kamata a duniya ya gagara karɓuwa wallahi ya kamata a ji tsoron da shi saboda duniya za ta tabe da ya fi karfin siyasa ya fi karfin ƴaƴan da siyasa ce na kuda ta ake su ko kuma wani ai da mata ruwa kamu ba ma shi ake hawa membari a yi masa kaja kaja kuma a yi kabbara a ce a shi ne ya fi to malam talauci ai ba sai talauci in dai arziki na Allah kuma na sani inna Allah yarzuqu man yasha'u bi ghairi innahu هو الرزاق سمى نفسه الرزاق هو المسلم وقوم يبدل نعمة الله من بعد ما جاءوا فإن الله وأيوم أنزل الله irin cin mutuncin da a garin nan kansila ya fi karfin a mata kuma inda za a masa to gari zai san an taɓa babba kuma kansila ba kuma kansila ba a je gun ya yadda sai man ba ba ita kuma gun shi ba bane ne ba kansila mala ka dubi kace matansa kace ƴaƴansa ba ƴaƴansa bane matan da ya aura auren su bai mutu na rantsi da Allah sai gari ta san ka ta ta daga da wani ba annabi Muhammadu kenan shi ne jagoran dukkan ni'imomi kuma dama na mara da biyu dama kuma kun san gobe ne za mu fada fadan mai kuma Allah sai kawo mu aya da yake abin namu akwai karama da ubangiji mun yi tsara gobe in Allah ya da za mu yi sa fadan sa za mu duba mu kalle shi a hannun salafin salih mu auna mu gani yadda ake dawo kallon mu nan haka annabi yake da riwaya har kuma daga bakin umma aru daga bakin ainihin da al'alumar ainihin cikin umma aru ta bakin aruwa amma sai ga yau kawai muka yi mabuɗin kunne dukkan ni'imomi hafi gudu na nabi al'amari ita ni'imar annabi muhammadu ai koma duniya a ne mabuɗi ya fi dukkan ni'imomi da muka lissafa minti nawa suka rufe minti goma ne ko gani na minti sha kai na kai na gudu ma ka dinga zuwa wannan na ji agogon ta biyu su gudu amma kai kai shi ya su amma ya yi agogon bai mara da wani ya zai ke bai karkashin wa bai yubajjil ni'imatan lafi jama'a bari mu koma da Allah zai turo shugaban halitta duniya a matsayin rasulul karim bashirun naziru sai ya baki alƙur'ani ne da an yi a rasul da ke annabi jara'atin ma'ani تأتي القرآن وبهذا الذي جاء به محمد رسول الله وشيما للسائل لإيمان ثم dukkan wayo da wayewa da ibada da tuba in an yi ba daidai ba wa Allah da laburbura kuma bulmatiya al-qadira al-salifa duka a bayanin aka samu sannan kuma qur'ani ya zo da magunguna wa nunzilu min al-qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin to idan qur'ani nan sai muka yi masa gudun hijira cikin da kaji annabi an masa roki ko an raba shi da hakora ko an masa munan magana kar ka ce ya je neman abinci kallon karo wanda ya bar kallon har wahayin ƙarfi bai bani ba to mu da muka zo sai muka ce gaskiya Allah ya kuskure ƙasa irin Najeriya ɗauko littafin addini ga ƙabilu da yawa da ayyaki in dai aka iya na Qur'ani zama shugaba ya da ayyaki abin da muka faɗa ke nan ma Allah a aikace ba da arabi sai yaya Qur'ani dole a kunshi a gaba kasuwa an ɗauki banki zai rubuta banki don zai ce Allah ya fitar a cikin kudin riba ya san ba wudu ko amu da ko aina ya kuɗi ke ma Qur'anin nan jajiyar da ke da shi gaba ga yaren mu na gaggawa marka ya aku aka ce malam qur'ani mun san kana da girma amma kar ka biyo mu gozo din mu da ka maganar siyasan mu ba za mu ga kar ka tsawa mana ba duk abin da ake ce ma Yesu ne a cikin cikin mu kai haɗari ne in ka zo kai dumu ne dan kasar mu ba mabiyanka bane kadai akwai wanda ba ka jin ka zo za ka zo ka amana sabani za ka yi sai muka yi ne sai muka duba halittar da Allah ya fiki ya kuɗi ne mata albarka kai mata kafirci da kusurci ita ce zubar su yahu sai muka karɓo muku shi na Qur'ani za ku gana ku ba ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. إذا من أجيريا تابعوا لي أكن maganganun makiya Allah maganar Allah kuma an masa kusa an rata ya ji dama sun rata ya an gaya masa an ce ita zan wanda kuka sai rana ta faɗi sai rasa wannan mana Qur'ani nan kan da su in kirki ya tsage yadda muka kasa haka muke kwakewa muna rigima da ƴan rarrayu ba su rigima balle kai sallama rufar da ɗin kasuwa da kuɗin wakilin kiyama ba ku wannan ma malam qur'ani ba kunya da ka ga mun zo mun idan wannan lafiya ya fara mana can harki can bo can lafiya da ka zo mu samu man ba ka ba to ka samu dole mu rinka sai mu rinka Wani da cikin wannan kasance sai kuma aka je a shiru da kukan ya kamata a ke yin kafin ya kamata a ke cin ku a ka kirkiro wata tata wai ita musaba kasul aka kirkiro ta aka karbo ta daga hijar a hannun su wa'annan shirme masu ajiyu sannan da wanda babu shi a cikin mun kuma ga ajiyu a ƙasar mu ciki ko akwai zanen yawo ko akwai kuma ko ɗaure ɗaure in tafiya amma su ga su da ajiku amma cikin kuma kumari su ne suka tsaya suka fi suka samu wani rubutun dalili wanda ma ba za mu yi matsala suka koya da suka ce ne wani suka kirkiro tata yadda ake saka kotun futbal a sa kotun handball a sa kotun basketball a sa ko haka aka mai da littafin nan tanzilun minan tanzilun minan rahmanin rahim din nan aka ce shi ma a kawo gidan dari a zo a ke rajista yadda kungiyoyin kwallo suke zuwa hukumar wasanni sun rajista za mu ne kiriya za mu za a nan dogomi haka mai qur'ani malam ido na ganin ido ke zuwa ma rajista mu ma mun shiga muna cikin yan kakara to shi yasa kaga laifin kuma sai ya sake duka ba muna maduna tambiyin wa man yubaddil salbani isra'ila kama bainahum min ayatin bayyina wa man yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'atu fa inna Allah ghafurur rahim fa inna Allah shadidul iqab anan ne yake so yau karatu mu kuka nan zai kai
yanzu ga Qur'ani ya zama kotun ci ga 'yan takara maza da amma su uwar ita uwar bid'a a kasan ta kace babu kalubale ba wannan kuma da aka fi ta cikin Qur'ani nan ba ya ai kasan nan ne garin da aka ce wannan kuma da masarar Qur'ani ne da Qur'ani suka ce a'a dan rabi suke mugu na zaɓi ƙwar'ani ya wuce a wani mata a baya da uwa to mu nan ga kasabar mata da to bari ne annabi kafin ya bar duniya ya ce ma al'umma kai take roƙon ina ma kan
to kayo la ya kamar da yanka a hada ko mawla kada ɗayan ko ciwo ko talauci ko tsanani ya sa ya sa kan ya annabi ya yi wa muminai doka da ya gobe ba mu zai koma zuwa ga ra'ilin a'ala sai ya ɗage dokar ya ce ga bala'i guda ida in ne kuni ne da kwana ko da ana yin su nan kan fajiru bil mauti fitta
ku yi rike da guda da duniya ko Allah Allah ya ɗauke ku saboda bala'i guda ida سيد الوجود تراجم تراجم أبو العباس الجفاري في لسات التمثيل لما في البوصة من المعاني والأغاني للتاق التذكرة الاستذكار أول التذكرة الاستذكار كهذا بن عبد البر النميري يقولون فنزل التذكرة ciki imamu da ƙoto duka sun kawo ruwa annabi ce ga bala'i shida can mun zango yanzu na take muku dokan dokan mutuwa ko mutuwa bala'in farko ke rasa tufa a annabi ya ce kun ga wawayen cikin ku ne akan manyan kujeru amu da la'ayin ku na wajen ku to mabbaɗi hubin wani
na biyu kafaratar turabi in kun ga aikin jami'an tsaro ko ina jami'in tsaro sarari loko kasuwa gida masallaci in kun ga jami'an tsaro sun yawaita fadiru bil mawt ku yi gaggawa roƙon Allah la yarda ku ku fita da duniya da kiya wa bai al hukumi in kun ga kotu ta zama biya a yi maka wanda ya zo da kukan duji shi an maɗaukaki wanda bai da kukan duji shi an mai laifi in kun ga wannan ba zai rufe ba. In kun ga in suke babban ke tafi haka kawai idan ya fi jinin mutane babu wuce awon ƙoƙarin rufe sannan kuma babu wani wanda yake follow up don me aka kashe wani ya kuma wannan ba a yi rubu kimbau
Kafi hada da ni in kun ga an sa an yanke zumunta ba ni da kai sai in na je in da mu rabu akwai kukan guji
da aka gani ko ban yi san garin ka ko ba hanyar mota sai yi hayan jaka ko jaki ko a sauke a mashin da ɗan yankan zumunta na ne amma kuma ka san gana da nan da na zumunta na sai yi saki ba mu duniya ba wanda ba abin da ne in kun wannan ba da rubin mawuyi fajiru bai mu in kun ga wannan in ji sai da rubudi fajiru ne mu su yi gaggawar mutuwa jama'a ku ji da ku mun samu nawa in ga tattu ba har kasarata jiwafi bai alhukun istimaman fi zan fati aka wani to kai na shida sai ya ce ba shi rubin mu su fitan ne na shida wadda an يتخذون القرآن مزاميرا يقدرون الرسول ليغنيهم بالقرآن وإن كان أقلهم فيها لا إله إلا الله الذي يتكلم جنوة من لهم ومتعب na shaku wasu samari sababbi na shaku wasu gungun mutane duka da da uya yau yadda da nuna qur'ani mazamira in suka zo da su mai da qur'anin nan daidai da molo da raya abu ne da ake karantawa ana riƙe kawai da ɗan aiki su da sai wanda ya yi. Amma kuma ya yi da abin nan faran da yake kai kama ku ta yi murya. Ta yi murya. Alhali su ne Kur'anin ma ya ake shi ne tun. Abin Kur'ani kuma da gawa ne. Saboda ya kalmar da ta fito. Kamar kuma shi ne shugaban taron Kur'ani. Saboda za a buya bayansa a cire kuɗi a kasashe. kare da Qur'ani ya dawo ya dawo to tun da misali ne amma dai ba haka ba amma idan mutum ya bani yana so ya cire kuɗi da gaggawa ba mu da gari ba Yawwa, ta ji kuɗi da yake ko kuna da abin zuba masu kai. Ina faɗa sai ya ce. Amma na gani da ba da alƙawar sunan ma'aikata kuka ɗan kayan su ne. abin ne masu guda samu to zuwa nan ana zuwa da tashi ya ba ta kuma gona ba a yi ma gwamnati ina ne ne yi da yake magana da kasuwanci to jama kun gani yadda alhaji na faɗa muku a matsayin bala'i bala in kun zo su ne bala'i ne yukaddimuna rasul kuma alqur'ani abin koyewa abin da ake ci kai a shaɗi shi ne shi jimaru na jirgin sare mu
Ubangiji Allah ya mana gaba, hana mu masa butunci, ya hana mu butunci wa ni'imar ce. لو يمكن بينهم وبدعين ثلاثة والتفسير وهم جماعة مسلمين أدوا إلى الله جامعة بطل فيما سبقات السلام عليكم ورحمة الله
fatan alkhairi duniya na wura muna muna roƙon malam a taimaka a sa ma addu'a idan ƙarin neman duniya a wajen Allah saboda rayuwar nan ba ta da tabbas don Allah a taimaka mana da addu'a da sauran jama'a da zawiya mai albarka da ko da da kai da shi ɗaliban malam Allah ya mutu albarka Allah ya kirye da su Allah ya kirye da mu wannan kuma yace assalamu alaikum wa rahmatullahi fatan malam yana lafiya Allah ya saka malam domin girman Allah ina bayan addu'a ne saboda abin da yake faruwa da kanya da matana a taya na addu'a Allah ya sasanta mu na da ido wani alkhairi duk wanda kowa da alkhairi Allah ya da kowa da rabanta Allah ya kara wa malam sirrin Allah da Allah a malam sirrin da malam ya wuya wanda ya ce assalamu alaikum rako daga mutanen ƙauyen wallabar mayaka assalamu alaikum da fatan malam da sauran al'ummar musulmai za su zama lafiya ko mutanen wannan ƙauye kuna tsawarar karatun ka ta kafin watsa labarai ko muna maka fatan alkhairi da fatan Allah ya ƙara tsaron mai girma wa asirin Allah da annabi Muhammad yawwa yawwa darewa abin da tabbata sosai
sallallahu alaihi wasallam musamman ce da ya albarka jama'a kun ji in wani suna neman musasu a addu'o'i suka bukatoci da nazari da matsaloli kuma dama iya abin da za mu iya ma ɗan uwa ke nan addu'o'i kowa sai ya tsora niyya in addu'o'in nan namu Allah Allah ya bukato su waɗannan da suka yi tawassuli da wannan wata suka yi tawassuli da kuma haɗuwan ma'anar suka faɗe su musu addu'a Allah wani ya biya na su Allah ya biya na su Bismillahir Rahmanir Rahim Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim Allahumma salli wa sallim وأنعم وبارك ومجد على نبيك الأعظم وحبيبك الأكرم سيد الأنام نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يا الله كبير بكاتوكم يا الله منا روحو كبير بكاتوكم نيمان أدعو أوجم يا الله منا روحو كبير iyaye da kakanninmu da gwaggwanaye da duk wanda ta gabata mana Allah kara ka musu rahama Allah ka musu gafara mu ma a baya Allah ubangiji ka sa mu cika da kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu ta tunu Allah ya musu gafara da dinga tambu Allah ya ba su lafiya ina godiya an doyi mu kada ciwon shaka ina godiya ina godiya sallamo kuma ana ta ganin sauki mun gode Allah ta yi mun fatiha ma salatul fatihi marhaba bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والآتي لما سبق ناصر الحق بالحق والعادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Allah ya tsara da kai da